والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل اليثرب لا مقام لكم يا أهل اليثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنك فريق منهم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وإن يريدون إلا فرارا نعم آه الحمد لله جيا mun kwana a ayar da suke cewa النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم a lokacin ba na ma kai muka kwana ba na ma a kai muka yi dama takiya kuma karfa to za mu fara makamanciyarta kuma ita ce ayar da Allah ke cewa wa yi zafarna mi zakan nabi وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم wannan ayar tana nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma daga gare su manzanni alkawari mai ƙarfi mun dau mithaq shine alkawari alkawari wanda tabbatacciya wanda babu warwarewa tsakanin wanda ya dau alkawarin da wanda ya ba da alkawari wannan shi ne ake kira mithaq ai daga waka ai dauri daga dauri to shine الله سبحانه وتعالى عليه كتاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم حقيقة أن بابا سلطان القولي من كلفه سوى بعد الله بشكك أن بابا سيأك أم بشككما سوبيا سوبيا سوى لمسون قول العظم من الرسل وجنب سوني أن بابا duk inda abu ya faru duk wahala duk dakin cewa su ba su ba su ja da baya sauran annabawa akwai wanda ya sha wahala ya gudu akwai wanda ya kashe ya ga mutuwa ya gudu akwai yaka amma su wayannan guda duk da annabawa an ɗauki alkawari a kansu to amma su waɗannan hakika jajirtattun annabawa ne sun jajirce a kan alkawarin da suka ɗaukar ma'ana wannan suwaye guda biyar ɗinnan aka fara da waminka ai daga gare ka masarama wannan kalmar kawai ya nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a wajen Allah dan girman manzon Allah akan aka ba ambaci sunansa ba kuma da aka zo za yi amfani da sunansa ko kuma da mirin da yake nuna wanda shi ake magana to ya an yi da damir mutasu damir muhaf wa minka kaga wannan girmama kaga sauran sai aka ce wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam kowanne an ka ambaci sunansa shi me ya ba ambaci sunansa ba ai ya kare misali ga mai hankali an yi taro taro kai taro waye ka zuwa ƙarshe shugaba shi ne ka zuwa ƙarshe duk taro in aka yi taro taro in ta yi taro wanda yake zuwa ƙarshe shi ne shugaba ko ba haka ba idan kuma shugaba ya zo a ƙarshe in an tashi waye za a kama eh yanzu a ce a gwamna wani taro a filin su kwanan an gayyaci mutanen barno mafi yawan su da mutanen mai dukuri mafi yawan an cika filin su kwanan kakakaf an cika waye zai zo ƙarshe gwamnati zai zo ƙarshe kuma ƙanƙanci ya tashi da waye zai fara marhaba ai ba zai ce da ya jira gwamna wai zai shi ne a zo ƙarshe a nuna da shi sai a jira a jinkirta su zuwa ƙarshe dole zan ya tashi zai ce your excellency the executive governor of the state tukuna ya kama sunansa ko ba haka ba amma wannan zamani ya ce farfesa baba gana mala sulem mni fda mene duk wani title din sa za a kira ko ba haka bane kuma waye ya zo karshe aha to annabi shine karshen su shine babban su shine karshe shine kami ya zo a karshe amma kuma shine babban su to shine Allah yake cewa wa idza qadna minan nabiyina mithaqahum sai yace wa minka dan babba yana da maza ka masu na wani ba in yawan shekarwa ce su akwai nuhu ya yi shekara dubu annabi shekara sittin da uku kawai ko ba haka ba sannan ga ibrahim kakar da ma ko ba haka ba sannan isa ya yi shekara ɗari hudu sannan isa shi ne karami amma ba kama sunan duk da kasancewa sarruhun lafiya ha ko ba haka ba kalimatullah amma duk da haka muhammadu shine jagora shine karshen zuwansu shine babban zuwansu min kawamin nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza hakika mun dauki wajen waɗannan mizaki mai ƙarfi mai alkawari wanda baya tashi alkawari mai ƙarfi muka ɗauka gare su kamar da wata sura yake cewa وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين wannan ana kiransa a balaga ذكر الآء ذكر الخاص وإرادة العام ذكر إيه؟ الخاص وكما ذكر أولا آية وإذا أخذنا من النبيين ذكر الخاص وإرادة إيه؟ العام أما أولا آية نا وإذا أخذنا ميثاق النبيين ذكر العام وإرادة الخاص wannan duk annabawa alƙawari ne na baki ɗaya har kan shi annabi amma ka ke da su biyar ɗin to amma wannan shi ne yake nuna girman annabi ɗin wannan aya da take cewa wa iz akhadna mithaqan nabiy sai ta manzon Allah yake cewa ana akhiruhum wa ana awwaluhum faman sha'a falyaqra wa iz akhadna mithaqan nabiy ya ce ni ne ƙarshen zuwa ni ne kuma shugabanni wanda yake so ya samu hujja ya karanta wa yi za a fasna mi faka nabi sannan Allah bayan ya nuna annabawa da irin jajircewarsu da alkawari da suka ɗauka ma Allah cewa babu su babu bari kira zuwa ga Allah ko ana ha'a maza ha'a mata sai ya ce musu sai ya ci gaba da nuna wa mummunai mutuna mutuno ni'imar da Allah ya bugo mana wa asbaba alaikum ni'mahu za'iratan wa batin wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ai ku tuna da ni'imar da Allah ya rinka bugo bugowa ba kun san an ji abu bugowa an ba ka shi gaba ki da shi zai ke jawo ta aya وآتاكم من كل ما سألتموه يا باكو daga duk abin da kuka roke shi in ka ga baka samu abu baka roki Allah ba ko kuma baka sai ya ga ka roka ba kai kana neman nufi kana neman sauki a wajen Allah kana kana ya jabbar ya qahhar ya jabbar ya qahhar to yau da ka samu nufi ina da ka kudi kana neman kudi da sauki kai kana ya jabbar يا مكتم يا قاهر يا مقهر أقنى الزمن يا لطيف يا منان يا حنان يا غني يا معطي ولا سنس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah yana da sunaye kowane suna yana da nashi ha kana neman wankiya ka rika kira ya shafi ya shafi ya mushaffa wannan za ta warke amma kai ba ka da lafiya kana ne ya jabbar ya qahhar ya muntaqim da kyau ka ga jabbar da muntaqim ba to da wannan babu kana zo arziki kai yawan ya rabi kai tabga ya rabi kai tabga salati da kai ne ni soft abuwa masu sauki sauki a kana zo wani ne ka haramaniya kake zo ka murguza wani to wannan ne kace ya mudabbu ya jabbaru ya qahiru ya muqahhar an ya qahhar kai ka buga maka to kaga kuma kuma kuma wani kake dai ma to wannan dai abba ka ka zo ka zo kana kai kana ne wani ba ka ba gidan ka an je ba ka bane kawai ka kaje ya jabbaru ya mudabbu ya ka gani mun kake da ka koma gida wata naira ka ɗari ba suka ci hanya don ka gama kafin da wannan mutum ya nemi irin wannan shi ne Allah yake nuna mana ni'imarsa yake ce ya ɗafa da zina amanu ya waɗannan da kuka ba da gaskiya ga kaɗaici na kuka yarda da cewa ni ne ubangijin ku makaɗaici abun dacewa ga bauta wanda kuka yarda da annabi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya kawo wannan Qur'ani abin shiriya wannan Qur'ani da zai shigar da ku siratal mustaqim to ku tuna ba uzkuru ku tuna idan ba mantuwa ta kwashe ku ko shaidan ya kan kada azalan ku zuwa ga wani abu uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imomin da Allah ya rika ku muku Allah ya ba ku duk abin da kuke nema Allah ya sauƙaƙa maka farkon mai ba abin da Allah bai ba ku kowaye in ya ga wani ya bi shi samu to ba zai gode Allah ba wannan mutumin kafirun ni'ima ne ya kafirci ya yi tsari da ni'imar da Allah ba shi ya zama zaka yake ta Abu Dharr Tifari ya Abu Dharr انظر إلى من هو دونك تزداد إيمانا ولا تنظر إلى من هو فوقك تزداد نكرانا يعني كقلي وديك قدر كي كابتا لك جنمك باتروا أهلوك كذول يا ذولك موتا فلاش بكر جيب بو يا وجه كذلك سبتك kaga wayan masu jin daɗi kenan mu yan wahala kaga ba za ku taɓa gode Allah ba jikinka lafiya ba ka fito da mutata jira za ga wani kirnaka kirnaka kirnaka kirnaka ko ba za ka san ba eh babu ne to a je kenan shi kuma yana kallon ka kai nan ka bi ma mai kirkin auzun sai shi ga jira ya haɗa kuɗi sai wani kirnana kirnana a ce sai ka goje wa Allah in kana kallon na kasa shi ma wannan mai kirnakan kirnakan zan in ya duba mai jan jiki ya tura kwanan da tura ke be kada zo ya koda ha shi mai jan gidan ya ga mai rarrabe dole ya gode Allah ya fi mai rarrabe ya samu wanda ya rufe ciki yana jan cikin zakara zara yana tafiya ba dole ya gode Allah to don nan ba wanda ya gode wa Allah shi za ka ga wayansu masu jajircewa wayansu kamurai ne ma za ka same su amma tsananin sun gode wa Allah halittar da ya ba su ba su raina ba sai ka gama sun bayi da hannun guda biyun nan duka biyu a gudu amma yana noma in a kasan mu ne ba ai wa ma ta rabu ba ko ba ka ba ai mu wasi ne na ga mutum a ɗaya daga cikin ƙasashen afirka nan bakin baka yana kiwo yana noma yana komai hannunsa daga nan babu daga nan babu nan yake ɗora farkanya haka yake noma in ya zo ya yi nomansa ya girbe zai je sassaka da ƙafar da zai har abincin da yake da ba ya samu ya zo babban yatsa da nan kusa da shi da rike wuka yana yanke yanke har yanzu mafi ha kasashen asiya kamar wannan dama ba ba lissafi amma kana neman ka zo Najeriya hakkar mutum gargadar da lafiyar da kalau lafiya kalau ba sai ya zo maka ya nema da lafiya wallahi yau kun wuce bane ba ha in can balla ba kai ce bane ba kai ke jira ya mace bane ka ne mai Allah ya ce wa azabu min kulli ma ta'tubu na ba ku duk abin da kuka roka ka roki Allah ka je ka nema mana ai da ba wai roka da za ka yi ka zauna masallaci kana ya za ya rabbi ba ni goyi ce wallahi kana sati a cikin masallaci kana ya Allah ba ni goyi ce ba za ka ci ba sai dai kaga mai tuwo ce da Allah malam in an je gida ina koyi dan tuwo a turon to to kaga ka bije na ji Allah da kulli shay'in sababa fadda ba Allah ka bi sababi to amma talauci ni kulli na bada mutum ko ya yarda ko kare yarda Allah adili ne ba wanda Allah ya halice shi talaka matsiyaci ba a ba in ka zama matsiyaci dan kaga ya baka ranku ko kai kai wa kanka Allah bai baka dan ya baka maganin fita daga talauci ya ba mu maganin daga talauci ko bai ba mu yake ta wasbir nafsaka ha a wa mu'alaka bis salam wastabir alaiha la nas'aluka rizqa نحن نرزق وإياكم والعاقبة للمتقين يا بابا عندنا تنافسي ومعالك في الصلاة كيف يزلى كتبت إيالك يا رب لما تقصي يزلى بلوك كيف يبتدي ويا مزلى ويا مزلى كنونا مزلى الولاء كنونا مزلى ككرت تسلوك كن صلى كجابت فبالله صلى سنوني صلى مستحب صلى makruhan sallah mutalatin sallah duk ka gaya musu ka gani Allah ne ba da wannan kwado wasu fida wa mu ahlaka bis salati wastabir ala la nas'aluka eh rizqa nan su bayan Allah ya dauka kai zan wadatar da kai wa iyahu da su Allah zai kai alƙawari ne mu ma Allah ya ce wa kan kai alƙawari ubu bil ukhti inna al-ahda kana mas'ula ya shi dai kai alƙawari ka gani kenan in mutum yayi talauci shi ya jawo an baka maganin warkewa ka sha ka kiciya to ba kai bane baka sallah ka hada da asar dan magariba ka hada isha'i da asuba kai tashi ba kai sanya ake tsarki ba ba ya ake alwala ba ka yi rukuni ba warwarewa ka warware ba tsayawa ba ka yi sujada ba zama ka yi abin abin abin abin abin eh kana sauri ko kuma ka zo don tsananin raina sallah mutum ka ga ya raina sallah musulmai yau sun raina sallah sai ka ga wai za su je da wani wani waje zai ce jirani zan yi sallah mutum me yake na ma'ana me ya ma'anar jirani zan yi sallah ma'ana zan yi sauri zan yi wani abun banza bari shi kawai ko kuma wani ya ce kai ku daji mu sallah mu samu kanmu ka samu kanka ka daina kai saboda bauta ka halice ka ba wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ba ku da wani primary assignment a duniyar nan neman kuɗi ne wano neman arziki ne wano menene sarauta wani Allah bai halice ka saboda wannan wa ma khalaqtu jinna wal insa ma nadiya min jins ma khalaqtu jinna لو إلا إيه وما أريد منهم إيه من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين أما ذاك الله kala cewa bari mu dace samu ni sallah mu samu sallah ka samu kan gamme kar kai mana in kana ganin ka haka Allah da sallar ka dan Allah da annabi karena duk wanda yana ganin ya ƙari Allah da sallarsa don Allah don annabi ya daina sallah a ya gani shi ne zai sha wahala ko wanda yake wa bautar ne zai sha wahala kai ne za ka sha wahala gobe kiyama ka ga kanka a cikin wuta a ƙwaroron wuta a ce baka wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون خبر تشبك والله تضرب بمقامع من الحديد تر تر شاكل بابنك لمامك لقوة لا تدعو اليوم سبورا واحدا وادعو سبورا كثيرا كارا بابنك بابنك بابنك بابنك بابنك da wan babanka da kaninka da wanka kai da kaninka da yarka da kanwarka duka kira su kada su ruran kasira za ka yi kwaje kan gari a haka domin haka yau mai yakin mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idin sha'atu shasa Allah yake mana يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ko shirai ka binciki kanta me ya gabatar gobe ka ga mutane suna neman kuɗi suna aje a kawo kai kawai ba ka nema ba kai komi ba kuma sun je ɗaukar rubuta cek kai wata yakan rubuta cek kamar ka bayar ka gani ba ka zama ni ba eh wala za ki ɓarawun banzan ya kawo gaba cikin hon banki kai da baka da tsaro a cikin akawun to ka gani kamar haka ne gobe kiyama ana raba mutane ladan sallar su da azumin su da zakkan su da kyaututtukan su da alherin su kai ka zo tsoron ka ka faɗaya dan wani na samu ka samu in ka samu ka samu yana da san duniya ne Allah ya baku mu ku bamu a a a duniya a lahira sai ka samu ka ka samu samu samu kawai ni ma na samu kai maka samu kowa ya nuna dan wanka shine mai tausayin ka a nan duniya sai za ka fara da shi yau mai birnin mango bin afi tukuna wa ummihi eh wa abi iyayen ka ai hannun dan wanka suke bari ka ko shi ne kashin mutum wanda yake abin da kanka iyayen ka za su haife ka da bayi su raine ka su yi menene in sun rasu hannuwa suka barka a hannun dan wanka kai kuma ka tashi a hannuwa kake matanka da yaranka sun wadu za su gudu su يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ إيه kana cewa matarka da nan duniya ka yi sata don gida ka yi karya don gida ka yi menene ka zo swiss boy na dubu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar da bayan miliyon ɗaya ta kalma na dubu ɗari kaza ka nan ɗaya mata kana ganin kai wani turkewa ɗanka ka samu mota miliyon hamsin miliyon kaza ya tashi biki ka ba shi miliyoyi ya je ta fefe ya je na taka kuɗi gobe in ka ce ɗana sai ci wa waye na ba wani ba kai bane a duniya ne ba ka zara yanzu a baba wata me kunan nan shahira wanda ka faɗan aina ne ina kake ba ni da kani ba ko ai ta ko ai matar ha dan ke ba nayi ta jan wahala nayi kaza nayi kaza na zafi kudin gwamnati na zafi kudin jama'a na a kasuwanci na na yi almundahana na yi ihtilasi na yi tasiribin kai na rage gudu na yi kaza na yi kaza na boye fetur na sayar dan ki ji daɗi na ƙara kuɗin wannan kaza kaza kaza kaza yau kuma yaya ƙanwata da zuwa ce ce ƙanwar fadin a duniya ba tukun ta ne ce haɓawa ne duniya ba ta ce dan kuma lahira sunan kuma daban aiki ke kowa da wannan ya sa Allah ya ce wal eh wal kan nafsu ma kaddamat lika to ko jarai ta yi tunani abin da za ta je ta ake gobe ta samu shine babba ba wai abin da yau ka tara ba kankan banza duk mutumin da ya tara kuɗi ta hanyar almundahana ko kuma ta hanyar kasuwanci baya fitar da zakka daidai baya in ya cire zakkar in ma ya cire baya ba da ita daidai ka san ka cire zakka ba ka cire ba laifi ne in ka cire ko ba ka ba ma shi daidai ba ka shi da hukunci Allah ya faɗa dama zakka mutum ya cire ko kun so ko ba ku so mu takwas ɗin nan shine namu eh mu na mutum إنما صدقات للفقراء والإيه وعاملين والعاملين على سواء والعاملين ما لهم نعم فجأة تنبقوا والعاملين عليها ما لهم وإن إذا ما زكاة يوم زكاة ذا كده وهيك أيدي زكاة ما لهم شاكا ما لهم تكتا malamin ko mai kudi ne ka shirya zakka ka bashi don aikin sa ne in baka ba da kafin sai gobe kiyaman ya kama ka Allah sai mun fata duk wani wanda bai ba mu zakka ba gobe kiyaman za mu fata rai guro ku ji wannan Allah kula gari ba sa muke mun yi shiru na hakuri ne sai mun kai muna rubuta akawun mu karo hakkin mu ne ba Allah ne ya ba mu ba yake inna ma ba sai da ya fara da inna ma ku je ku tambayi ko almajirin a islam in ka ce wannan me inna ma malam zai ce adatul haq in ya shiga diploma ya zan balaga zai ce maka adatul asl ma'ana an daure masu zakka su takwas din nan ne kadai in ji Allah innama al-fuqara innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal qanitu wa amuna والعاملين عليه ومؤلف القلوب وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وقد بامهم الله يبارك فيكم ابقوا إذا أبقوا قليلا وليبقوا كثيرا أكمل دبابه هذا ينزل متى نترك أشمال أبقوا suna ganin su ga malami da riga mai dauda tukuna wai shine miskin wallahi ba za mu sa dauda ba ko kuna so ko ba mu so ba ku so Allah ya ba mu riguna masu kyau din za mu sa mota mai kyau din za mu hau gida mai kyau din za mu gina mu shiga mu da Allah a zaman nan me muka yi Allah kana ba ka dare mun yana mu ikin maza ikin wani inna la yukum an yasabi ko kuma da kuke jin abu malamai mu dubi gai ziku ko mutu da bakin cikin Allah ba ruwan dan za ku ji duk kasan ne yanzu kashin malamai suke an duk yau da malamai
babban riga da ya sa ai malamai duk ya fata kana jan banza da ha malami dan saboda shi mai kyauta ne malami baya rike kuɗi eh Allah duk wani babban malami da ka sani a garin nan misali ni na baka a sani ka je ka nema bai da miliyon ɗaya ake amma in ya daji bukatar miliyon ɗari sai a yi masa miliyon ɗari biyu sai a yi masa miliyon dubu sai a yi masa saboda ya fi dogaro da aljihun Allah da aljihunsa wa man ya tawakkal ala Allah to wannan ba za ku iya cire shi a zuciyar mu tawakkalna ala Allah fa alaikum ba ku rike kudin ku ku mutu bi gaibikum lawan ku mutu da bakin cikin insha Allah ba za ku ga mu da tsumani ba yau ma za mu samu wani gobe ma za mu a ne na ga shaga wannan duk min zikirin ni'ima billahi Allah ne ya mana wannan ni'ima dan me kuka salamu hada ba ba ma bi ni'ima ce rabbika ye fa hadi Allah ne ya mana sai mu ki fadin abin da Allah ya gode mu duk ni'iman da Allah ya yi ka kaza mutane ya yi mana ni'ima alhamdulillah in ku ba ku ba ku zauna واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها حقيقة لندنا نتوتروا نت مساجي ولا الجني سنتن سنتن كاروكو فأرسلنا عليهم مكا سوكر مسودا ملائكو wanda suke ɗauke da iska rihan wa junudan da kowai mala'ikai mala'iku lam tarauha wanda ba ku ganin su wa kana Allah ya kasance ubangiji bima ta'maluna basir masani ne ga duk abin da kuke aikatawa magani ne ga duk abin da kuka boye to da wannan duk abin da kuka boye la yakhfa 'ala Allah min shay to sai ku shiga kissan kaidi na kafirai Allah zai yana da cikin ni'imar da ya faɗa nan ya ci ga ɗaya yayin da al-gazwatul khandaq ana kiran shi gazwatul khandaq ita ce yaƙi ta uku a musulunci yaƙi ta hudu ta a haka din a gerin yakuna ita ce yaƙi na hudu amma na biyu din a na uku ɗin ba yi wani ba yi wani yaƙi yunkurawa aka yi kafirai ta gudu yaƙi na fari shi ne gazuwar tuɗe badr al-kubra ran da allah ya fatattakar da kafirai duk sanadidin kurai gumagumin kafirai aka kashe su yaƙi na biyu sun zo fansa a uhud suka bai a nan aka tashi kare jini biri jini in ji ba haka to da kaburai suka ga an tashi kare jini biri jini sai suka ce kan muhammadu nan ba ya jikkata kar mu ba shi sarari ya sake zuwa ya numfasa ya jara kansa ya dawo an yi yakin nan an gama nan asabar ran lahadi sai suka ce suka yi niyya za su koma sai wani cikin kafiran sai ya zo da masu Allah sai ce Muhammadu kana da don yaki ya kare ko ya ce ya ce a hafa kare wallahi abu su bayan yana nan yana tattara sojojin sa yana yi musu kamfen zai zo ya afka ku duk ya kashe da wannan ku ji tsoro ku samu inda za ku koya tun da wuri shi ne matsala ya ce hasu na ba ku wani malamci شنو عم كتابنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه وما زادهم إيه إيمان إلا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا إيه بنعمة من الله لم يمسسوا إيه سوء واتبعوا رضوان الله to kaga waɗannan bayan Allah sai suka zo suka ce wai man- suka suna zo su zo su tsoratar da manzo Allah manzo Allah da ya tashi yace duk wanda jiya da asab asba a- jiya asabar bai yi yaki tare da mu a Uhud ba yau ba ma neman taimakon su kare fita tare ya kyale mu na daɗin da muka da muka ji ciwo saboda a wannan yakin annabi kan da ji ciwo an yi masa rabin na munafurci aka tona rami aka sa ɗan abin nan yayin dabino aka sa dutse haka a baki bakin bai gani ba zai taka sai kabarsa taraf ya shiga cikin cikin ramin sai ƙananan dutsunan nan suka zubi ciki yana jan kabar kabar fatansa kaga yin yanzu ka shuka itaciya ka za don kuma an yi kaga ba za ka fito da kuɗi ba shi ne wani kabur ya same shi ya buge shi har ya fasa fasa to ba a iya sama na akwai na hudu ne to akwai mutane da ba an kashe mutane saba'in daga ciki shine sai shugaban shahidai hamza ibn abu talib na ibn abdul muttalib shine babban su sannan mutane da yawa saba'in sun cika wanda Allah ya ce sam duk wanda kun sani ga baki ɗaya su nawa su ɗari bakwai a cikin ɗari bakwai an kashe saba'in saba'in sun jikkatu sosai ma na sun kankare ɗari da mai ya fada sauran nawa fada to suna zaton ba za a fito ba shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba na so wani ya fi duk wanda ke asabar da ta yakin nan ba ba ba sai mutum ɗaya ne ya zo ya kawo dalilin rashin fita manzo Allah ya fito da zai masa shi ne jabir ibn abdullahi ibn ubaydillah hijabi ya zai ga manzo Allah ba ni ne na ki fita ba babana ne ya hana ni fita saboda yaransa to shi jabir yana da kannai buduri guda bakwai shi kaɗai ne namiji a cikin babansa ya ce masa jabir yin ga maka uwarka da karambanin da ta haifar mun mata wajen bakwai sai kai kaɗai in bar matan nan su kaɗai mu tafi yaƙi ni da kai mu gida sai mata wannan ba haka in bar annabi ya je kankari abokan gaba wani in zauna ina jiran yara na wannan kuma hauka ne abin da mutum taɓa yi zauna tare da ƙannanka ni na fita to da yaƙi shine aka kashe shi shine wanda aka kashe shi sosai aka har aya ta sauka a kansa عند الله تعالى آه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون shine jabir din yana yana kuka yana abin nan manzo Allah yace masa jabir ko ka ga dama kai kuka ko ka kai kuka ba wanda Allah ya yi masa magana kai tsaye ba tare da shamaki ba sai ba sa to domin haka baban ka kama hani'an to abin da ya sa ya faɗi hakan manzo Allah sallallahu alaihi yana ga mana Jabir din Allah ya tambaye shi shi baban Abdullahi din yace ban Allah yake me kake so ma yace ka tada ni in je duniya shi ga yaki da kafirai su kashe ni ka sake zuwa tada ni ka sake zuwa kashe ni sai Allah ya ta zaka sabaka qaul minna ai na riga na dau alkawari mace ce ba ba ba sai a cikin in kana da wani sako ka faɗa in gaya musu shi ne ce ba gaya musu duk wanda ya mutu saboda Allah bai mutu ba shi ne Allah ya ce wala ta saka laka sai na kutilo fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من إخوانهم ألا ومن خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أم ذلك فشيني أولا يأتي lokacin da aka zo aka faɗa manzo Allah da zai ya tashi zai fita ya fita ya ce mu haɗu mu da ku a badar a filin badar abu su ya ta kai gaba sai ya ce mu yake mu haɗu a badar ita shi Muhammadu da yana da hankali fa irin dukan da muka yi rubuci ya har yanzu yake dawo mu fita sai wani yake kai baka san wayannan mutane sun sayar da ransu ba suna ci a kan su wani zama isa rami na mummuni na an kusa mu amma na biya na da Allah mutum mu kada su a kullum mu zama su ga yaki da wanda suna ganin za su mutu ba su damu ba shi ne suka koma to wannan shi ne gazuwa na uku dan shi ba yi shi ba amma na kira shi kasuwa tunda an yi niyyar an fita kuma abin mamaki a wannan yaƙi akwai wasu ɗan uwa guda biyu ɗaya sunansa bishir ɗaya sunansa bashir bishir da bashir bishir ya karye a waje hudu a yaƙin nan cinyar da duk biyu a karye hannunsa ɗaya a karye kofotonsa ɗaya a karye shi bishir ma bashir shi ne kafarsa ɗaya kare hannunsa biyu lafiya sai wanda bishir bashir bishir kai sai ya kira shi ya ce bashir ya ce na ya ce mu fita yakin nan kan mu bar mu zala ya fita ba ba da ya ce ya za mu fita ni ban da kafa kai ba ka da kafofi ba ka da hannu ya ce kafan ka ɗaya ba lafiya ba ne ya ce lafiya ne ya ce to hannun ka biyu bari wani itace ya faskwaron masa ita sai ya sa kafar a tsakanin ita ce guda biyu ya ɗauki kam ya ce tashi da ɗaya ta ga yanzu a yi itacen da aka kara ya tashi da ɗaya sai ta ta koye ni kai hannun ka biyu lafiya ne hannun na ɗaya lafiya mun je zan yaki da hannun ɗaya ba to Allah sai ya kiyaye ba yi wannan yakin ba to amma na kira shi gazuwa fadin sulhu to sai kuma wannan gazuwa turhanda wannan gazuwa turhanda a gazuwa turhud kafirai dubu uku musulmai da tare da munafukan su dubu daya a cikin wannan ma munafukan ne suka ce inna buyuta na aura kawai suka ja baya suka tafi wai ba gidajen mu yana bayan bari kar kafarancin da sun biyo yawa su zo su zagaya su yi mana lalata sai haka bana annabi da dubu uku da ɗari bakwai Allah ba a annabi masa to shi ne ranar gazwatun hannan suka zo dubu goma musulmi dubu uku ko kuma mutane madina a ciki munafukai ɗari bakwai cikin dubu uku ba yahudawa ɗari ba ba dubu da ɗari biyar ba saura dubu da ɗari biyar ba muminai da aka rasa a za a yi samari da basu lokacin da ake yakin badar suna kanana ba a tafi da su ba kasan irin ɗaukin kunan samari yanzu nan ba ruwan sa sama yana gani yanzu zai iya daga mota kan sama ne sai a fara yi a sai abin ba wasa ba sai za ku ce yawan saurin aure kuma sai ku saka eh da ba da mace kuma wata ne rike ta lai da kai da yin aure a gani mana bai san suwaye dam kajire dam dan aiki ne ba eh ba kwanan safe da yamma la hawla wala quwwata ya aure ba a to dole mai aure ba kwanan kwa ba ku zauna Allah kwanan su tafi da yamma nan in ba ku shirya masa ba da ku da gaskiya balle Najeriya da yanzu abin da ta zama yanzu na za ka je mudu shinkafa a ce ma ɗari takwas gobe ka ce ɗari tara cibiya ce ma dubu to ya za ka yi eh baka shirya ba yau kuma abincin ba albarka sai ga mutum da matarsa sun ci sha kaɗe ɗaya a kare sun tashi taras kullum an kuna da wani saurayi mai shekara sha takwas a cikin gidan to billahi da bi kwanan sha ɗaya za ku to ina za ku samu ha kuma dan tsiya wai in an zo an ba su babu ko da miyan kuku yau wai gari na revolution na gani miyan aljanu kawai za a yi mana gidan nan wai mu kullum eh mu gaban miyayi masu kyau irin su kaji irin su nama irin su kibi muna kallo kawai da da gidan nan billahi salam lamdo kaza han a haka gida ije ne masa lamdo ne da neman nan to yau a irin wannan halin tukuna kun je kuna aure za ku wani to shi ne irin wannan samari da ɗaukin suka je mu mu fita mu tankare su kawai a yi kare jini biri jini ya mutum dubu da gari biyar za ku zo ku tankari mutum dubu goma wani irin kare jini biri jini za ku kare mutuwa ne kawai a ku kuɗi da bidararsa to aka zo annabi ya ce wannan bara'i ne tsohobi suka ja'a tun da kororon madina da lunguna da zanga-zanga su ba su sani ba sai mu mu zauna gidajen mu su zuwa kan sauransu layukan kuma ba daukan doki biyu in sun je ruɗe ɗaya mu rinka kashe ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a wanda ma na bai ce mutum dubu goma shekara na za ku yi kuna dai to akwai salman na paris shi yana zaune a nisan shi sai ce mene salmanu kai baka magana mai tsaye a kasar mu idan yakin abokin gaba ya zo ya riske mu haka a cikin gari to rami za mu tashi mu kewaye gari rami kuma za mu shi handa cikin sadan kororo kan nan da fadi in ya shiga da doki ba zai sai ya haka ba sai mu bar kofa kaɗan wanda bai wuce doki biyu ba sai mu ajiye mayaka wajen duk wanda ya zo yana so ya sulluɓe shi ba sai a yanke wasa su suna waje gari kuma na cikin da mu ci abinci mu sha ruwa mu abin da suka zo da su zai kare kan da bai ci wannan shi na bayi a tashi irin kan sojoji suke wa kofa wannan ba wai ba sabo bane abu wannan rami yau ya kai shekara dubu ishirin a duniya a nan yaddan zamanin rumawa da furus can da suka wasu ɗanyen zagiyar suna kasa sabon abu suka zo da su ba sabo ba ne don ji kun kara yi muku fita kuma su ba za yi mai ne da ake so ne sai zama lokaci ba kuma suke shiga su fita haka za a yi shi ta ƙasa a fuge ta sama zai kai masallacin nan girman amma ta kaza bai wuce teburin nan sama da faɗi ƙasa da matsabi to kaga yanzu kaga bukatu haka ka shiga bai wuce haka ka wannan tsawon doki ya yi bai sai ba to ya za yi doki a haura bai zai juya ba maballe ya hau to kaga ya shiga kabarinsa to aka yi wannan shine sai Allah ya ba musulmi nasara yanzu zai faɗa irin inda suka zo da kuma irin dabara da aka yi musu da irin nasara da Allah ya tabbatar shi na إذ جاءوكم
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ هاوت الأبصار وبلغت القلوب
المؤمنون وزلزلوا زلزالا
ja'ukum shine Allah yake cewa yayin da kafirai ba ba mun faɗa cewa junudun ba ja'ukum ba fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha to yace wannan ita ku duwa daga cikin neman da Allah ya muku ya kare lafiyan ya kare dukiyoyin ya kare muku zuriya ya kare muku ƙasarku ya kare muku garinku ya daga cikin wannan ku tuna in ja'uku ya inda waɗannan kafirai gungun gadfana da gadfana da kurai da wa man khalabahum min fawqikum suka zo muku ta yamma wa min asfali minkum suka bullo muku ta gabas a wa in zagatil absar a lokacin idan duna ku dan tsananin tsoro ya ƙara buɗuwa kaga idon ya ji tsoro zaka ya fito kunkuru ku ji da zai kisha don tsananin tsoro da ya kama ku na kafin nan kafin suleiman ya kawo wannan ra'ayi na bulani ku daga me kuke yi idan ku yi kuru-kuru a wani zagatin abusar wa balaga tilkulubun hanajira zuciyoyinku ya tun karo ya zo muku makogoro alama ne na tsoro ai ko yanzu idan ka ji tsoro sosai a ai za ka ga kamar ba ka da zuciyar ba ta tafi ba ka da labari kamar lokacin da boko haram suke da karni kawai ka ga boko haram da bindiga ya ke wata sama kanka ya in ba Allah ya za ka da zuciya mai karni ba ai za ka wata gaskiya to kamar haka ne وبلغت قلوبنا الأجر وتظنون بالله ظنونا har ya zama waɗansu daga cikinku masu raunanun imani sun fara yi wa Allah zan zato na mugun zato suna ce ai da Allah kawai ana ce mana Allah yana da ƙarfi ne ne ne ne kawai za ta an afka mana ya mu dubu da ɗari biyar mutum dubu goma ya kawai mu tanka yesu ومن نصر إلا من عند الله wannan duka ba wahalar da mu bane kawai da yanzu mun yi magana zuwa bakar umar su tashi su ce mu muna kai kafiran banza in ba haka ba kaza kaza to shi ke nan za mu ta wajen saboda akwai dogon magana a wajen sai mu ta wajen amma akwai tambaya ba mu san ba ku mu fati a gudu masu gudu su gudu ba ku san amma yanzu don kowa ne ranar ka tambaya mana akwai tambaya ba kai nake jin ba kai tambaya ga akwai tambaya amin
Hmm?
yana da azumin sa shi da yana da azumin kai ka ji matukuna ya fara cin abinci ya ji an kira salatu kare daina ya kara ba su What? ya kawo gida na na sama na ɗaya ɓoye shinkafa haramun ne tijaratun iskitariya ya zama tajirin muhtakir tajiri mai hodin mai ɓoye duk abin da jama'a za su yi amfani da shi ba kai shinkafa ba ɓoye shinkafa haramun ne ɓoye wake haramun ne boye siga haramun ne boye fetur haramun ne boye diesel haramun ne boye gas haramun ne duk abin da jama'a za su amfani da shi boye kananzir haramun ne duk abin da jama'a yau za su yi amfani da shi ka boye in yan tsada kafir haramun ala haramin ni na ba na kowa yana cikin zuwa wata na A'a,
a'a da sanin zama ya fashe ba da soja ba ne mutumin yana filin daga kake ba don shi bai kake ba shi zai kake shi a ganin sojan ya samu mutu a filin daga inda akwai makami a hannunsa kawai ya kake shi ka sani ba kawai ya kashe shi. Eh, in ya zubar da makamin ne ya jefar ya daga hannu ka kare ka fa in jana hu muslimi ka gane ko Allah rabbana la tu'akhidhna واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الحمد لله